من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاترا ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 159 159 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasaru zadul ma'ad na شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن شاء الله يوم ذا متاشي فصل في غزوة الطائف فصل في غزوة الطائف مالا زي ما بياني أكن ياكن طائف أبن دي فارو دا فائدوجي دا ذا أحسامون إلمي دا شرعا تاوا دا النبي أكن أبو وديوا مالا يجي لما انحزمت سقيف دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصنهم فرموا المسلمين بالنبال رميا شديدا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم إثنى عشر رجلا فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم فحاصرهم ثمانية عشر يوما أو بضعا وعشرين ليلة ونصب عليهم المنجنيق وهو أول من رمى به في الإسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع عنابه سقيف سقيف فوقع الناس فيها يقطعون مالا يتشي يا إن الله يسا أكروسا أكرغرغزا قبيلة سقيف sai suka shiga hisnuhum shingensu gidansu kewayensu wannan ƙabila ta saqif kun san mun tattauna a kan su a yakin wato hunayn suka shiga gidajensu ashe sun shiga ne shirin yaƙi wata hayya ulil itali suka shirya za su yi wani sabon yakin da za su yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bai tsaya ko ina ba sai da ya je kusa da gidajensu wa nazala wa sara rasulullah sallallahu wa nazala wato qariban min hisnihim kawai da suka ga alamar musulmi sun zo inda suke suka fara harbi da kibiya رموا المسلمين بالنبال رميا شديدا maharba ne saqif sun iya harbi suka yi ta harbin mutane da kifiyoyi wallahi malam kibiya kamar kamar kafar fara kawai ruwan kibiya kawai suka yi shine ka annahu rijlu jarat harbi harbi harbi to dama haka yaki ya gada an gaya mana a tarihi kamar yadda aka zo yakin a Uhud da Talha ibn Ubaidillah ana ba mu labari asira yana cikin wanda suka ba annabi kariya ya lullube annabi haka tsakanin harbi da suka da mashi da sara da adda sai da aka masa ya fi guda saba'in gaba ɗaya mutumin nan yana shanyewa talha ibn ubaidullah bayan haka ya sunkuya ya ce ya manzan Allah taka gadon bayana ka hau da dutsen nan saboda manzan Allah ba zai iya tsallaka dutsen ba manzan Allah ce da shi talhatul khair talhan alheri to kaji dalhatu na gaskiya malam ya ba da rayuwarsa ya ba da lokacinsa ya ba da lafiyarsa da ransa don ba wa annabi kariya sallallahu alaihi wa sallam a ce malam mutum ɗaya tsakanin sara suka harbi guda saba'in a jikinsa bai mutu ba kai sai da aka datse ɗan yatsunsa gaba ɗaya haka ɗalha ya mutu bai da ɗan yatsun hannu sun datse shi da yawa a cikin sahabban nan da kuke ji ana ba da labari akwai masu wawulo mai wawulo gaba ɗaya an zubar da haƙwaran bakin haka suke magana saboda a shekarunsu haƙuri bai zai tsiro ba su abdurrahman ibn auf bakinsa nan ba haƙuri a wangale yake bakin a yaƙi ya je aka zubar saboda annabi waɗannan su ne auliya'ullah waliyan Allah na gaskiya da suka ba da rayuwarsu to malam haka sahabbai suka tari waɗannan mutane kibiyoyi yadda ka san kafafuwan fari har sai da aka jiwa musulmi rauni a wannan yaƙi bijiraha a take duka farko sai da aka zubar da musulmi mutum goma sha biyu gawa gaban annabi Allah ce mu canja wuri shine fartafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya dan yi sama haka ya tafi wani wuri da ake ce da shi masjidut ta'if al-yawm masallacin ta'if inda yake a yau kamar yadda ibn qayyim ya faɗa yace to abinda zamu yi musu bari mu musu menene kofar rago annabi yace mu kewaye su gaba daya idan muka kewaye su ba su da inda za su fita su sha ruwa ba su da inda za su je su nemo abinci to za mu samu dama da iko a kansu zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsare su ya kewaye su fahasarahum sai da aka yi kwana goma sha takwas daga nan ne malam daga cikin makida ta yaƙi idan ana neman wasu mutane a wani wuri to ba kawai zuwa ake a tunkare su haka haka ba rabuwa ake sai a kewaye dajin gaba daya ana networking ana magana ana cewa to a matso a matso a matso ko da abokin gaba zai nemi ya fita ta wani wuri to za a ba da bayani cewa ga su ta nan bangaren amma inda an ce an tafi da motocin yaƙi da wai ana ta tunkara ana shiga da za su ƙara gaba da haka za a duba ne a wani daji ake ina ne ake fafatawa ina ne ake tsammanin ana wurin tunda dole dama za a tsammanci ana daidai wuri kaza to sai a kewaye lokacin da wata bayahudiya ta zo ta sa manzon Allah guba alaihi salatu wassalam a cikin nama da sunan ta kawo mai kyauta ya ce bismillah sahabbai a ce aka fara ci ya daga zai ci nasa naman ya yi magana ya ce karkaci akwai guba a cikina tunda shi ana mai wahayi annabi ya soke nama ya ajiye wa ya kawo naman wata bai yahudiya ne ta kawo mai da sunan kyauta mai riwaya yake cewa wani daga cikin sahabban ya ci kan tuntunin ma ya mutu to wannan yana nuna duk inda manyan mutane suke to su yi taka tsantsan dangane da abin da za a ba su shisha ko abin da za a ba su su ci kuma duk waɗanda suke da wani mutum ɗinsu mai daraja mai muhimmanci to a daina bari kawai wani ya aiko wani abu na ci haka kawai a ce miƙa ko wani abu na sha kawai a ce a bayar yanzu wannan ruwan kawo gani ba fa shi nake nufi ba bayani zan yi idan wani yana so ya cutar da kai malam Allah ya sawaye ka ga nan gurin kanan za a iya huda shi da allura a tsura a zuba ruwan guban da za a zuba a ciki da an samu gam haka aka liƙe wayan ya zo shan ruwa zai duba nan kaga a rufe yake ko kai hankalin ka kwance a rufe yake amma an riga an sa masa gubar da ya riga ya diluting da ka dauka ka sha zance ya kare don haka in suna son kashe ka nan da nan za su kashe ka to duk kuma tarihi ya tabbata duk inda manyan mutane suke ana iya kai musu farmaki ta bangarori da dama ba sai an sa bindigan harbe ka ba wani gayyatansa taro za a yi sai a shirya da sunan an gayyace saro sai a zuba guba a cikin abincin da za a bashi sai a ce wannan na wane ne da yawa akan manyan mutane ko 'yan siyasa ko malaman addini ko na akwai waɗanda aka zuba musu guba a cikin abinci suka mutu kai wani kan gidansa ma aka kai masa yana murna yana godiya an kawo masa abin alheri ashe an hada abin da za a faɗa wannan ya kamata mu matasa mu rinka fahimtar wannan kuma da wayewa kamar yanzu misali ana lacca ne a wani guri ana wani abu kawai wani daga can sai ya miƙo ruwa a ce ga ruwa a ba malam sai wani Allah saka da alheri a ba a yi rike kayan ka ka sha ruwan da malamin zai sha yana mu karatu sai an kawo daga wani wuri ku da kuke gurin karatu ko ba za ku samu ruwan da zai sha ba ai aslan ma ba kowa ne ma ya kamata wai ya samu daman ba wani babban mutum abinci ko ruwa ba yasa hatta manyan mutane za ku ga mai musu abinci da tsayayye ne kai akwai manyan mutanen da matansu ba sa dafa abinci su ba su kun san da wannan ita kanta matar ba a yarda da ita ba suna nan da yawa ba sai na faɗi suna ba duka wannan darasi ne ya kamata mu ɗauka da haka an kawo annabi guba a cikin abinci to muhallin shahid shine da aka zo annabi ya ce ina matan nan sai aka ce ai ta fita nan da na har ta bata sai manzo Allah ya ce sabai ku tashi ku kewaye unguwar gaba daya ku yi hasru a je daga wuri kaza a tsare daga yanzu ana tsammanin bata kai wuri kaza ba a tsammani ba to wani ya hau doki gudu a je a kewaye aka kewaye Madina gaba ki daya ana cikin ana cikin ana cikin ana cikin ana cikin to a lokacin kuma dole kai hakuri ko ya shafi gidanka ko bai shafa ba dole sai ya bi ta kanka yasa idan abokanan gaba ko mabarnata suka fada a wani guri a cikin unguwa to ba laifi bane in ga an zo ana bincike an bincika gidan kowa karka ya faɗa karka damu tunda ai neman zaman lafiya ake yi duka mai ilimi ya kamata ya san wannan da haka haka aka kamo ta da aka kawo ta aka kawo ta gaban manzon Allah sai ya ce ke me yasa kika yi wannan ke kika kawo ta ce ita ne me yasa kika yi mana wannan tace ba na son ka ne muna so ka mutu ne mu huta da kai haka ta gaya annabi annabi ya ce to je ki wasu sun ce annabi ya ce a kashe ta wasu kuma suka ce bai ce a kashe ta ba zance mafi inganci bai ce a kashe ta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan wato wato basira ta yaki yayi hasarin waɗannan mutane saqib kwana nawa kwana 18 akwai wurare a yaki da yawa da yawa da yawa da aka kewaye abokanan gaba da haka wannan kewaye din yana da amfani musamman idan sojojinmu an musu training sun iya kuma ba wai sai an kewaye wai jiki da jiki ba a'a wani ilimi ne mai zaman kansa kawai saboda in wani zai fita dole ne wani zai bada labari cewa gashi zai fita ko kuma bid'an wa 20 laila kwana 20 da wani abu ko dai 18 ko kwana 20 da wani abu manzo Allah ya kafa musu majaujawa shine manjanik majaujawa manzo Allah shine na farko cikin annabawa da ya fara harbi da majaujawa fil islami a cikin musulunci manzo Allah ya ce abu na biyu da zamu yi suna da gonaki na inabi suna da gonaki na inabi ku je ku shiga gonakin su duk ku ku sassare inabin ku giggirbe inabin wa amara sallallahu alaihi wasallam bi qat'i anabi saqi duk wannan yana cikin yaki ba sun yi ruwan kibiyoyi ba ba sun kashe wa mutane har mutum goma sha biyu ba a take to annabi ya ce gaba ɗaya gonakinsu na inabi an san inabi ai ya ce to duk aji a yanke su a sare su shi ma nan makida ce ta yaƙi saboda mai shi ne arzikinsu shi ne abin da suke gadara da shi suke siyan makami su yaƙi annabi fa waka annasu fi ha yaqta'una mutane suka shiga gonaki kawai sai yankewa ake sai yankewa ake sai yankewa ake ai labari zai ji musu ba za su fito su kawo ɗauki ba suna fitowa za su tara an tsare su ai an zungure su ne ta ina za su fito an kewaye su in sun ji labari an gaya musu ko makiyaya ko matafiya ko yara ko mata sun ce ga sun ana ta muku barna a gonakinku na inabi ai za su fito ibnu sa'ad yake cewa fasaluhu an yada'a lillahi walirrahim rahim فقال صلى الله عليه وسلم فإني أداؤها لله وللرحم فنادى مناديه أيما عبد نزل إلينا فهو حر فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرة فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فشك ذلك على أهل الطائف ولم يؤذن له في فتحها فأمر صلى الله عليه وسلم فأذن بالرحيل فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم نفتح طائف فقال اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراحات فقال إنا قافلون إن شاء الله فسروا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فلما استقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا عامدون قيل يا رسول الله ادعو الله على سقيف فقال اللهم اهد سقيفا وات بهم وانا ابن سعد يرويته شي a cikin الطبقات الكبرى da Imam at-Tirmidhi a cikin al-Manaqib riwayar Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu Tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih Ibn Sa'ad a cikin al-Tabaqat al-Kubra yace yayin da Annabi yayi ta yanke wannan inabi nasu suka tabbatar za a karya gadon bayansu ta hanyar yaƙi da tattalin arziki kenan ka kula ku fahimta duniya ta ci gaba kuma an waye yaƙi da kake ji kala-kala ne akwai yaƙin da za a sa makami akwai yakin da ta hanyar tattalin arzikinka za a yaƙe ka ka gane za a karya tattalin arzikinka za a karya darajar kudinka rayuwa za ta yi tsada dama in kudi darajar su ta karye to rayuwa haya take yi kaga suna zaune ba sai sun zo da makami ba wataƙila in sun zo da makami za ku yi ta faɗa ko ku kashe musu mutane to za su kawo muku wani tsarin da ba za a kashe musu ko mutum ɗaya ba kuma za su cuka muku tsarin kuma dole ku bi su bautar da ku kuɗinsu shi ne kuɗi kuɗinku sun zama yayi duk abin da za ka yi mai daraja sai dai ka nemi kuɗinsu ka saya da shi kana ƙasarka kana rayuwa baka isa ka ɗauki kuɗinka ka shiga kasuwar duniya kai sayayya ba ban sani ko kun fahimta kana da kuɗinka amma baka isa ka zuba kuɗinka a jaka ka je kasuwa a duniya kowace ƙasa ka je kai sayayya da kuɗinka ba kuɗinka ba su zama cikakkun kuɗi ba wani wai ya je umra wai sai sai ya zaro nerorinsa a irin shagunan nan da ake canji a bakin harami ya ɗebo yan dubu dubu da yan abin nan ya miƙa ya ce wa balarabe change change balarabe ce ya shaza haza ya shaza haza fulusayen ya ce me wannan me wannan kudi ne fa ya wallahi ba a san kudin ba san su ba ta san kudin da suka sani dala sterling pound wace ce wace ce euro wane ne to kudinsu shine kudi yanzu ba kai za ka je amerika kai fidda naira ba ba kai za ka je kai wallahi tallahi malam ko kasashen afirka nan ba ko ina ne za ka fidda naira ba sai ka nemi waye yake karba wani ne zai zo karya ta ita banza Allah ko Nijar da kake gani makotan waɗannan ba ko ina ne suke karban naira ba a baki baki dai kusan suna karban naira wani gurin kaje sai an karyar da ita a karbe ta muna nan muna hawa motoci miliyoyi muna gina gida da alfahari muna cewa mu ne mu ne amma kuɗin mu kaman yayi ba su da amfani ba su da standard kuɗin ba su da standard ka tambayi malam duk wanda ya san Saudiya yau ni da nake muku magana sama da shekara ashirin da wani abu na gama karatu a jami'ar madina a saudiya wallahi tun da muka je iya sani na tun da muke zuwa shekara ashirin nan da wani abu kun san nawa ake sai da dala ɗari kun san nawa ne ɗari uku da saba'in da uku in ta hau da biyar har yau haka ne in ka ba da dala ɗari za a baka riyal ɗari uku da saba'in da uku da saba'in da biyar sama da shekara ashirin wanda suka girme ne suka ce ai su ma ba san lokacin da abu nan sun rike kudinsu ita saudiya ba ta tsoron amerika tana tsoronta amma tana da tsari kai kuwa fa kai kuwa fa duk kudaden kewayenmu nan gaba ɗaya kudinsu ya fi namu daraja duka duka wani babban mutum a ƙasar nan attajiri ne mai kuɗi yake gaya muna hira da shi ya ce malam ku je ku ci gaba da wa'azi ƙasar ka ta lalace ya ce an yi lokacin da naira ɗaya dala ɗaya ne naira ɗaya dala ɗaya ne naira ɗaya dala ba abin da dala amerika ta fi kuɗin najeriya ya ɗauko min wata takarda yace kaga wannan abokina ne ya rubuto mi mutumi yana nan bai mutu ba yace abokinsa ne ya rubuta masa naira ɗari ce ya je kasuwa ya yi cefene da naira ɗari ya sayo buhun shinkafa buhun fulawa katan katan ɗin taliya jarka jarka garwa garwa na man gyaɗa magi katan kaza wane a naira ɗari fa wallahi yanzu haka ina da takarda yace ka rike ta wata ranka yawa yace ni ina raye gani nan ya ce kuma ya turo mini ya ce a cikin naira ɗarin nan ma ya yi canjin kusan naira talatin da bakwai ya ce marsandi ɗin nan da kake gani ina irin marsandin nan mai ne sunanta 200 ne ko 180 benz ya ce 150 nake kawo ta a zo a saye ta ba ta kai 150 nake sayan ta ba da ribarta da komai 150 ne duk haka aka yi ta hawanta lokacin neran mu tana da kima tana daraja don haka ina muku magana ne akan yaƙi akan iya yaƙar ta hanyar tattalin arziki a talautar da kai dole kai da'a dole ka miƙa wuya ba sai an harba bindiga an yi asara a tashi ba malam ya rage gare ku ku zama masu kishin ƙasarku ya rage gare ku ku inganta kuɗin ƙasarku ya rage gare ku ku mutunta sana'a a ƙasarku in ba haka ba wallahi sai kun waye gari abincin da za ku ci ba za ku iya samun abin da za ku ci ba ya fi ƙarfinku kuma iya talauci da zai ƙare wa ɗan adam ka kula da wani abu guda ƙarshen talauci da zai tinkare ka shine ne lokacin da ka waye gari baka da abin da zaka ci a gidanka kuma baka da hanyar da zaka samu ba za ka iya rike kanka ba to kai da kai talaka ne wallahi sannan kuma duk lokacin da ƙasa ta waye gari ta kai ga ba ta iya mallakar abincin da za ta ciyar da 'yan ƙasar ta to wannan talakar ƙasar talaka ce ko da ta fi kowa man fetur ga ƙasa ta noma amma wallahi sun hana mu noman ka san me sun liƙe rayuwarmu da taki dole sai da taki da muna nomanmu da kashin awaki da kashin kaji kuma har yanzu kashin kajin nan is active har yanzu yana aiki amma a banza an kashe mu an liƙe mu sai akan takin zamani kuma ba mu da halin takin zamani an ce ba za a yi noma sai da shi ba za a yi wayi gari duk talakan da bai isa ya sa kuɗi ya sai buhunan takin zamani ba yana ganin gonar haka zai tafiya batta kuma yanzu ina akwai gonaki miliyoyin gonaki dubbai ba a iya noma saboda me babu takin zamani kuma shi sharrin sa in ka saba sa shi a wuri duk shekarar da ta zo kai noma baka sa ba zai nuna zai gaya maka ka zo fa ka zo fa ka zo ka zuba ni fa in baka zuba ni ba za ka samu wallahi malam gonakin mu duk sun mutu saboda ba a sa taki an watsar da kashin awaki an watsar da kashin shanu bolan nan sharan nan gata nan mu tsaya mu kimanta ta mu mutunta ta mu rinka kone ta ana ana gyara ta ana ainihin wato me da ita toka da wannan ana sayar da takin ana fidda shi ana kaiwa gonaki mun ki kowa ya ce sai take kuma taki ya gagara sayuwa shinkafa taki alkama taki masara taki gero taki wane ne taki ga kuma mugun side effect da yake da shi illa abincinsa da zaka ci a gangan jikin dan adam haka kawai zaka ga kai ba naman kaza kake ci ba kai ba kuma kana ta kumbura fum fum fum shine ciwuka sun mana yawa kullum asibiti ai ya kamata ku tambaya me yasa muke ta ciwo wani ba lafiya wani ba lafiya a'a kaya muke ci ne da da kasusuwa da da da da da da da da wannan da mummuna abu a'a abincin da muke ci wallahi malam yanzu akwai a kasashen da in ka je in zaka sai kayan abinci sai a ce wannan an sa masa takin zamani wannan kuma takin gargajiya ne wannan mai takin kashin awakin da karena wannan wanda aka noma shi da bola ya fi daraja ya fi na takin zamani kaga wannan kuma yaƙi ne ta hanyar abinci to yanzu shirin da ake yi iri ma da za mu noma iri masara da za mu noma shinkafa da za mu noma suna so su yi dominating sai su za su rinka aiko mana irin su dasa duk abin da za su zuba a cikinsa kuma sai ka je ka bi layi iri fa normal iri wanda kowa zai iya yin iri a rumbun shi za a waye gari wannan wanda muke din sai a ce bai yi ba sai a maka wayo sai a yi masara allura sai a mata kaza a ce masara guda ɗaya za ta rinka yin goyo biyar a hankali a hankali ka bar taka ta gargajiya da take goyo ɗaya biyu kana neman mai goyo biyar halas za ka samu da yawa amma yaya za ka wayi gari ne yana wajensu wani masani yake ce mu kuma akwai irin da in ka shuka shi yanzu in ya maka to baɗi fa idan za ka yi in ka in ka girbe shi ka daɗa shuka shi kuma ba zai yi ba sai dai nasu Allah ya mana afuwa hanyoyi ne da dama na faɗa da ɗan adam amma me ake da bukata ilimi wayewa mu kuma gane mu zama masu kishi kishin ƙasarmu kishin al'ummanmu kishin addininmu da wannan ne za mu ci nasara akan duk abin da muka sa a gaba kuma abokin gaba da zai samu iko a kanmu ba duk ranar da muka waye gari noma ya fita daga hannunmu taki baya hannunmu irin ma da za mu noma baya hannunmu sai sun kawo mana shi kwance ya ƙare za su kuma tsallako su zo ruwan ma da za a rinka bayarwa ana bayi noma rani za su ce sai ruwan da suka sa masa chemical ya fi tasiri ina tunda mun zauna ba ma tunani mun zauna ba ma kirkiran abubuwa muna da masu basira a cikinmu amma mun kashe su da gangan yara masu tunani yan boko masu kwakwalwa masana masu ilimi masu research ba ma bincike ba ma kashe kuɗi akan bincike gwamnatocinmu ba sa ba da kuɗi a rinka bincike ana kirkiro sababbin abubuwa muna nan muna jira sai abin da turawa suka kawo mana su kuma addinin ku ba ɗaya da su ba kuna tare da ni to Allah gane da malam yashi suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina sare musu wannan inabi saboda zai karya musu tattalin arzikinsu da zarar ba za ku noma abin da za ku ci ba ko abin da za ku sayar ba to za ku yi shekarar ne a cikin wahala suka ce don Allah don zumunci muna roƙonka ya Muhammadu don Allah don zumunci ka daina yanke mana gonakinmu na inabi wanda Allah yake cewa na yadda na karɓa zan bar muku don Allah zan bar muku don zumunci saboda akwai zumunci duk da kuma musulmi ba ne wanda Allah ya umarci mai shela ya shela yace zai bada bonus duk wanda a cikin ku ya yadda ya sallama kansa ya fito daga wannan guri da kuka buye kuka rike makamai za ku yake mu ya zo wajen mu nan to ya zama yana da yanci mun ba shi freedom fanada munadihi ayyuma abdin nazala ilaina fa huwa hur take mutum goma sha suka fito a cikin su sun da ku sun wahala suka ce ga mu mun miƙa wuya mun zo gare ka ya manzon Allah daga cikin su akwai wanda ake ce da shi Abu Bakarata ai kuna jin labarin abubakarata to wannan shine kissar musuluntar abubakarata daga cikinsu akwai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kowane ɗaya daga cikin ku ya je ya samu ɗaya a cikin musulmi rajulun minal muslimina yumawwinuhu ya ci gaba da kulawa da shi da daukar nauyin sa ba kun fito ba kai daukewa ne kai riƙewa ne kai kamawa ne kai ma riƙewa ne ka je ka ci gaba da kulawa da shi ba kona ne shikenan mutanen Taif suka ji labarin ga abinda manzon Allah ya na dabarar yaki ya fara fa zabtare wasu a ciki abin ya musu tsanin fa shakka zalika ala ahli Taif to amma Allah bai bawa manzon Allah izini har yanzu ya je ya shiga ya bude Taif ba dan yana jiran izini ne dan shi manzon Allah ba ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa har yanzu Allah bai bashi dama ya je ya bude Taif ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai ku mu tafi gida abun sai suka ji ba daɗi sai aka samu sauti yana ɗaukaka a cikin sahabbai dajjana su ma'a zalik amin zalik suka ce yanzu ya manzan Allah fita za mu yi mu tafi ba mu buɗe garin nan ba ka ji sahabbai malam suka ɗaga sauti yanzu manzan Allah fita za mu yi ba mu buɗe garin nan ba narhal walam naftah ta'if ko walam naftahi ta'if manzo Allah ce ku yi sammako ku tafi ku je ku yi yaki suka yi sammako tunda kun ce sai kun je kun bude ku je da suka fita suka je aka yi musu raunuka kuma Allahu akbar jirahat sai manzo Allah da ya ga musu rauni ya ce to yanzu dai insha Allah za mu koma gida ko na gaya muku ba a min izini ba ku zo mu tafi gida inna qafiluna insha Allah daga nan suka yi farin ciki alhamdulillah mu tafi gida mu tafi gida sirru bi zalik suka yi ta tafiya suna dora sirri sai hawa abin hawa ana juyawa ana tafiya manzo Allah kuma yana dariya sun shirya za su tafi suna kan hanya suna zuwa gida a hanyar su manzon Allah ce ku rinka cewa aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun wannan ita ce addu'a da matafi idan yayi zai dawo gida ake so ya karanta aibuna taibuna muna masu dawowa mun dawo taibuna mun tuba abiduna li rabbina muna masu bauta ubangijin hamiduna muna gode masa duk wanda ya tafiya in zai shigo gari wannan ita ce addu'ar dawowa da shiga gari aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna yace ku karanta aka ce ya manzon Allah ud'u Allah ala saqif ya manzon Allah ka yi addu'a akan waɗannan mutane saqif din waɗannan kafiran manzon Allah kawai sai musu addu'a na shirya yace Allahumma hdi saqifan wa'ti bihim Allah ka shiryar da su ka kawo su cikin musulunci thumma kharaja ila al-jirana wa dakhala minha makkah muhriman bi umratin thumma raja'a ila al-madinah ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه بذلك الشهر وفد سقيف وكان من حديثهم أنه لما انصرف عنهم اتبعه أروة بن مسعود فأدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم فقال عروة يا رسول الله أنا أحب أنا أحب إليهم من أبكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم فلما أشرف لهم على علي على علية له ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه وقتل فقيل له ما ترى في دمك فقال شهادة أكرمني الله بها فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم وادفنوني معهم فدفن, فدفن معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه طيب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Ji'rana sunan wuri ne Ji'rana daga nan ya shiga garin Makka da ihraminsa na'am ana so idan mutum musulmi zai shiga garin Makka ya shiga da ihrami ya cire kayansa gaba daya ya daura ihrami sama da ƙasa musamman idan yayi niyyar yin umra ko aikin hajji kuma bai kamata mutum ya shiga Makka ne bai gaida ɗakin Allah ba bai je umra ba dan umra ana nufin ziyara ne da bautar ubangiji a ciki da yawa nan umra ta ji rana sannan kuma sai koma madina kar ku manta ta'if muke magana da ka tunda ya baro ta'if tunda ya baro ta'if kaga zai shiga ina zai shiga makka sai ya shigo ta ji rana maimakon ya wuce madina saboda a nuna maka muhimmancin yin umra a rayuwar dan adam ku duba yaki ya je ya je ya bude garin ba ba shi dama ba maimakon ya koma madina sai ya ce yana so ya bi ta makka amma da ya zo sai ya shige makka da ihrami da ya umra sai kuma ya koma garinsa madina amma yanzu kai ne zaka je ingila zaka je america zaka je dubai zaka je waye sai ka yi visa ka ce kana so zaka biya kai umra ka raya sunan manzo Allah wataƙila ka gama abin da kai a can kai kasuwanci kai business sai ka je kai umra sai ka dawo gida akwai albarka a cikin rayuwar me amfanin kuɗi da ma kashe su me amfanin mutum ya zo ta tara kuɗi yana ajiyewa ana tafiya ana bauta Allah ka sani ko bayan kai umra zaka mutu ibadar da zaka je akan kare ma zunubin ka gaba ɗaya ka dawo akwai tsada wallahi ba tsada wallahi wanda ya ce zai wai umra ta masa tsada sai dai wanda bai da kuɗi kawai Allah ya baka kuɗi ka je kawai me a ciki ha kuɗi ban ba kashe su a hanyar Allah ba ma za su mutu a banza wannan kudin umarar da ka ajiye ka ce ta maka tsada a banzan bazara a iska za a kawo maka tallan wani wuri za ka je ka siya sai ka siya a zuwa ce alhaji ka siya kayan fuwan nayin ku ta tafka rikici shekara sha biyu ana shari'a daga baya ka ce ka haƙura Allah ya isa mota za ka je ka siya da shi ta zo ce ta zuwa maka da atishawa da tari ka ta kashe mata kuɗi Allah mai maganin mutane shi sa da ka samu kuɗi iwuf ka je ka zuba kudinka ka je ka nemi yardar Allah daɗi ne da umra malam ɗanɗano ne da ita malam kuma Allah ya sauƙaƙa umra nan yau a kwana biyu za ka iya ta dawo bukin dai kawai in ma kana da sha'ani da yawa sati ɗaya za ka iya umra kai umra fa duka duka bai wuce kai awa uku hudu ba ka ga mata in ka ga dama ka ce yau za ka yi bukin ka shiga saudiya kai umra ka je madina kai ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama washe gari za ka yi bukin ɗinka dawo za ka iya yi daga madina za ka hau jirgi sai airport zai kai ka ka dawo garin kuwa abokinka bai ma san kaji ba ka ga baka kashe kudin hotel ba baka kashe kudin abinci ba kayi kayi zagayen ka kayi addu'a ka sha zamzam din ka kayi saba da marwarka kayi askin ka dawo malam wanda Allah ya bashi wadata ya kamata ya tsaya na bata lokaci wannan bakin cikin rayuwar malam baraka da baka je ka gaya wa Allah ba kaga mutum Allah ya kore masa amma baya iya fita tana ta tara kuɗi me za ka yi da kuɗin ka gaya min me za ka yi da kuɗin ai ka je kawai in ka dawo ka tura yayanka ka tura matarka hajji ya shirya ki gani kawo fasfon ɗinki ka samu wani kanin matar ka ce kai tala ka zo a baka kawo fasfon ɗinka a tura ka kai ma daga nan zai rinka gaishe ka har kiyama ta tashi wallahi duk wanda ka gaishe umra wallahi malam ku kulla alaka da shi ya rinka gaishe ka kenan har a gaba ba kuɗi mutumina yana ta gumi ne wato yana ta saka abubuwa ne za ka je insha Allah ta'ala za ka je amin ya rabbal alamin da wallahi malam mun ga hoton ɗakin Ka'aba nan shi Allah ka kai mu Allah ka kai mu Allah ka kai mu muna ganin kaman ba za mu je ba in ka roki Allah zai kai ka wa ma zalika ala Allah bi aziz duk abin da ka ga bai yi ba to kawai akwai wani abin da Allah yake nufin ka da shi amma ka rike wuta kawai ka shirya Allah ya taimake mu da haka manzo Allah ya je je rana ya je yin umra walamma qadima al-madinata min tabuka fi ramadan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shigo madina ta hanyar tabuka a watan ramadan a cikin wannan wata na ramadan sai ga baki ga karabka ga jama'a wafd tarin jama'a na wannan saqif din dai ga sunan sun sake dawowa wa kana min hadisihim yana daga cikin zancen su abin da ya faru yayin da manzon Allah ya rabu da su din nan lamman sarafa anhum ashe bayan ya rabu da su manzon Allah ittaba'ahu urwa ibn mas'ud urwa ibn mas'ud ya bi shi sai iriske shi kafin ya shiga madina sai urwa ibn mas'ud sai ya musulunta alhamdulillah manzo Allah ya ce ka koma wajen mutanenka da musulunci ka je ka yi musu dawa jama'a wannan addinin da kuke gani manzo Allah yana so a yada shi amma mu yau ba ma iya yada wannan addinin kowa yana ganin kawai shi musulmi ne a karan kansa shikenan amma ba mamaki akwai abokinka a makaranta ba musulmi bane ba mamaki aikin kamfani ya hada ka da wani ba musulmi bane ba mamaki mu'amala kasuwanci ta hada ka da wani ba musulmi bane kai ce mai mu'amala mai kyau yanda zai sha'awar wannan addini naka har wata ranka tallata masa addinin yana musulunta annabi yace koma wajen mutanenka da musulunci ko kuma yace yana so zai koma wajen mutanensa shi din yace yana so zai koma wajen mutanensa saboda baya son su mutu ba musulmi ba to shi haka addini yake ba addini rowa ba ne wanda duk isamu kalma to sai kaga yana sha'awa ya isar da ita ga wani to shi yasa ai ta gina masallaci ana da'awa duk inda aka yi masallaci ya ahlus sunna ku saka karatu da'awa ai da asuba wani yayi bayan azhar wani yayi bayan la'asar wani yayi bayan magariba a buɗe islamiyya a ta koyar da mutane ba a rayuwa mai daɗi ba a da'awa a cikin mutane rayuwar ba ta da daɗi yanzu irin rayuwar waɗancan biranen da ake ganin birane ne ka je ka ga gida iya ganin ka amma za ka yi kwana ashirin za ka yi baka taɓa jin kiran sallah ba kuna da gidaje a can me abin daɗi a ciki juma'a sai kaga sai kayi ta tunani ina ne eh in an je area kaza akwai masallaci in an je waje kaza akwai masallaci an je waje kaza akwai masallaci ai malam gari mai dadi sai Kano malam ah haba malam duk inda ka je wallahi sai ka dawo musulunci dai kan malam kana juyawa nan masallaci kana juyawa nan masallaci duk anguwar da kake da kafa zaka taka ka je masallacin juma'a hurriya juma'an nan tana yi zaka ta jin kiran sallah yana ta daukawa amma wani garin in ka jefa ba haka bane ina gaya maka ba haka bane ba haka bane ko kiran sallah ba za ka ji ba ya ce ka je ka yada musulunci ko ya ce yana so zai je yada musulunci da Allah ya ce to mutanen ka dai suna faɗa cewa za su yaƙe ka Zan Allah sallallahu Alaihi sallama ya fahimci cewa waɗannan mutane na saƙif suna da nakhwatul imtina'i allazi kana minhu wato ƙin ƙin karɓan gaskiya ɗabi'a su ne urwa ya ce ya rasulallah ka bani dama zan ci saboda ni ɗin nan urwa suna so na fiye da yadda suke son ‘yan matan garinsu’ ni din nan urwa yanda suke kaunata ba sa suna kaunata fiye da yadda suke kaunan yara ƴan mata a garin su banni inji ibnu qayyim yace wa kana fihim muhabbaban muta'a tabbas urwa ibnu mas'ud mutanen saqib suna son shi kuma suna mai biyayya alhamdulillah ga urwa ya musulunta fa kharaja yadu qaumahu ila al-islami urwa ya fita yana kiran mutanensa zuwa ga musulunci raja Allah ya khalifu li manzilati bihim yana tsammanin cewa ba za su saba masa ba saboda suna da matsayi yana da matsayi a cikin su ina so ku kula da wannan kisar kun ji dai matsayin sa ko kun ji yadda suka yi da annabi ko shi kan ba ya tafi garin su da garanti ba waɗanne mutane ne saqif din nan wannan mutane da suke cewa manzon Allah ruwan kibiyoyi kamar kafafuwan fara to bari ka ga dan uwansa ya musulunta yana da tabbacin kawai me kawai za a karba wanda Allah ya ji dadi yace ka je ka kira su mutanen da muke so za mu yaƙe su za su yaƙe mu in suka karɓi musulunci ai mun ci riba mun dace subhanallah falamma ashrafa lahum ala aliyatin lahu wa da'ahum ila islam yana tinkarar su mutum ne wanda yake madaukaki a cikin su Allah ya bashi matsayi akan dabbarsa ya tinkare su ya fara kiran su ga musulunci sun fa gane shi sun san shi ne urwa ne ka san da me suka amsa masa da kibiyoyi irin yadda suka yi ruwan kibiyoyi ga annabi din nan yau ga dan garin su ga dan uwansu da annabi ya ce ka je kai musu da'awa ya ce ai shi ana son sa ai shi mai matsayi ne a cikin su ramauhu bin nabli min kulli wajhin Allah wannan shine kafiri in baka san kafiri ba jiya fa suna son sa suna kaunarsa saboda me addinin su daya yau kuma da ya bayyana musu shi musulmi ne har ma ya zo da ya zama da'iya yana kira zuwa ga addini amsar da suka bashi malam sai dai ta jin kibiyoyi kawai piu piu kibiya kibiya kibiya harbi min kulli wajhin ba wai ta iya gabar ba ba iya yamma ba ba iya kudu ko arewa ba malam kawai mutumin nan sai sun koya yake in ya karkace nan kibiya in ya karkace nan kibiya kewaye shi suka yi da yake ƙwararru ne a wajen harbi dama na gaya muku a wancan karan dukan farko sai da suka kashe sahabi mutum goma sha biyu ina so yan uwa masu karanta tarihi da saurara ku rinka sauraron irin yadda annabi ya sha wahala da waɗannan mutanen kafiran nan wai kawai yau in ka ce za ka yi da'awa sai a yaƙe ka wannan kuma aya ce ga duk wani da'i mai kira zuwa ga hanyar Allah ya sani cewa fa akwai maƙiya maƙiyan ma kala-kala akwai 'yan waje akwai maƙota akwai 'yan cikin gida akwai na kusa ma da kai duk inda mai da'awa yake da'awa in bai yadda ya gamsu yana da waɗanda ba sa son abin da yake faɗa ba yana ɓata lokaci ne gwanda ma ya haƙurar da aure koma gida kawai yana cin tuwon samiyar kuka saboda wannan harkar ba ta taɓa yiwuwa ba baka samu makiya abokanan gaba ba dan uwanka musulmi da ka faɗi abin da baya yake yi baya so ya ta faɗa da kai kafiri da kai magana a kansa wai yanzu fa ta kalmar kafiri fa tsoron faɗanta ake kafiri don me za a rinka ce mana kafirai ba za ka faɗa ba yanzu an yi nisa kalmar arne ma yanzu ba a so a faɗe ta sun kusa su yi nasara a daina cewa arne ba ka fa kira suna ba fa ka ce arne kawai abu ya gagara gaba ake da da'awa tun alfijiri yanzu kuma sai su daina Qur'ani ya fa gaya mana kafiran nan fa ba sa annabin da ya kawo addinin ba sa san shi. Wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka sun kusa su fitine ka su raba ka da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka. Wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha Allah fa yace fa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina walan tajidu li sunnatina tabdila ko wala tajidu li sunnatina tabdila saura girin su kore ka daga Madina su fidda kai kamar yadda suka kori sauran annabawa daga garukan su mala akwai annabawan da dutse aka jefe su annabin Allah yana garin sa yana cikin halattaccen garin samalan a kore shi a fata-fata da shi to annabi ma haka suka shirya za su yi masa Allah ya ce ko inda sun fidda kai la yalbasuna khilafaka illa qalila wallahi ba su isa su zauna wai suna saba maka ba sa tare da kai ba mu kyale su dade wallahi sai mun halakar da su ai sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina ne ai sunnar mu ne akan waɗanda muka aiko kafin kai da aka kore su a garurukan su sai da muka halakar da mutanen kuma wala tadidu li sunnatina tabdila ba za ka samu wanda zai canja hanyar mu wato dabi'ar mu abinda muka shirya za mu yi ba yace maza aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to idan har an yi wa annabi an yi kokarin a kashe shi kai sai su kyale ka me yasa musulmi kuke bacci ne kuke mantawa a madina fa annabi yana cikin gatansa fa ya tashi ya je unguwar yahudawa ta dalilin wani sulhu fa ya je zauna ashe sun shirya inda ya zauna sun tanadi wani katon dutse suka ce yana zama da an fara magana ko an gizo dutsen a kansa ya danne shi ya nike shi ya kashe shi yana zama mala'ika jibril ya ce tashi daga wannan gurin tashi tashi tashi tashi sai annabi ya miƙe kamar zai kama ruwa sai ya fita ashe Allah ne ya masa wahayi cewa in ka zauna a gurin za su kashe ka annabi ya je shiryo da rundunar yaƙi ya ce wallahi kun daina zama a garin madina daga yau duka mutane malam sun manta wannan sun manta irin gaba da ake da musulunci da musulmai bai kamata mutum ya kwanta ya bacci ba dole ka rinka farkawa kana tunawa kuma yanzu shi musulmi idan bai rike addini ba wai me zai yi ka gaya min akwai wata rayuwa mai daɗi baka da addini dama ana jin daɗin rayuwa ba addini in baka yi sallah ba in baka bauta wa Allah ba in baka karanta Qur'ani ba in baka yi zikiri ba in baka yi kaza ba me ya amfanin kudinka da dukiyarka da mulkinka da sarautarka talaucin naka ma me ya amfanin sa idan baka bi Allah cikin sa ba ya baka fassarawa ne Allah ya mana afuwarsa suka suka tarbe shi lale mara ba suka yi malam da kibiya ba dai ya ce a yi musulunci ba wallahi malam sai kibiyoyi ta ji malam ya ce sai suka kashe shi burus suka kashe shi kan bai je ko'ina ba ruwa ibn mas'ud kafin ya mutu yana cikin kibiyoyi malam to ai malam kibiya ta ko'ina ba dole ya mutu ba ta sama ta ƙasa ta hagun ta dama ta kudu ta arewa malam ba wanda ya kai sahabbai wahala akan addini shi yasa wallahi ku so waɗannan mutane ku kaunace su yanzu irin wannan yaran mu ko tarihin sama ba su sani ba urwa ibn mas'ud as-sakafi tarihin sama ba su sani ba saboda ba a yi a firamare ba a yi a sakandare babu nursery babu firamare babu babu babu babu sun kawo mana wani abu daban shi suke so mu yi kuma shi muke yi manhaja ta karatu sun kwace sai abin da suke so za a koyar musulmi ga tarin yawa amma ba su da manhajar karatu kuma duk abin da kuke so ya zauna a cikin zukatan 'ya'yanku na rantsa muku da Allah tun daga nazari pre-nazari play group primary junior senior shi ya kamata ku cusa musu a rinka karantar da su to amma kun makara kun yi bacci tsarin karatun da abin da za a karantar da yayanku wasu suke kawo muku shi za ku ɗauka kuma akai ake bautar da ku don haka shi yasa duk mutanen in sun tashi sai ka rinka ganin kamar ba sa gane addinin ne ko me manhajin ne tsarin da aka gina su ne akai ba mu da manhaja ba mu da shi kuma duk wani abu da yake da alaka da mu sai sun kore shi ko da ba addini bane yanzu duba Hausa mallan an kashe Hausa murus yaran mu Hausa da za su je su yi karatu su koyi karatun Hausa su koyi al'adun Hausa a matsayin su na Hausa Fulani an ce a daina koya musu al'adun ba ba hana su ake da ƙarfi ba amma tsarin ne aka kawo musu da kansu yaro ma abun kunya ne ma wai yana daukan Hausa ko kaga wai ya dauki wani yana karanta Hausa a jami'a ko wani abu an kazantar da abu wani abu aka bayar daban yanzu yaran mu suna makaranta babban abin da yaro ya fi iya karantawa ka bashi littafin turanci yana biyawa wallahi za ka bashi magana jari ko iliya dan mai karfi ko ruwan bagaje ko na abu wallahi ba zai iya karanta maka ba amma an ka bashi turanci tar zai karanta ma ka san me shi ake koya ma a nazari a play group an an an ce vernacular speaking is haram wane ne wane ne ba a yi to yaran naka ba kaga yaro bai iya Hausa ba dan je makaranta dan tafi kasuwa dan yi kaza kaman wani ba gudure a'a wani ko da yake ne Allah ya bawa gudurawa hakuri Hausar ka kasa gane ta, ta Kano ce ta, ta Sokoto ce yaran mu wallahi ba su iya Hausa ba wani yaro aka nuna mai kunkuru aka ce me sunan wannan yace tortoise ka san me shi aka nuna mai bai san shi da Hausa ba aka nuna masa wannan abin fara ne ko wani yace butterfly duk ƙwarunan nan idan ka nuna musu ba su san sunansu da Hausa ba saboda ba a yin Hausan ita Hausa mai ta muku ka san me yasa saboda al'adar ka ne yaren ka ne ana so a juya tunaninka ka wayi gari wata ran gaba ɗaya tunaninka kokolo ka ta turawa ne kawai wai yau kam kuna fahimta na ko ba kwa gane abin da nake faɗa ne kun gani yadda ku gani a hakan nan koto da wani abu nake tafi a yau akwai damuwa ce a cikin zuciyata ta wannan al'umar wallahi amma abin da yake bata mun shin mutane suna fahimta duk wani abu da za ka karanta shi da yarenka an hana amma abin mamaki malam idan ka je China za ka yi karatu sai ka yi foundation shekara guda kana koyon yaren China idan ka je Turkey za ka yi karatu sai ka yi foundation shekara guda kana koyon yaren Turkey idan ka je Japan sai ka yi shekara guda kana koyon yaren su idan ka je Ingila sai ka yi turanci foundation in ka je kaza sai ka yi kaza amma an ka zo Najeriya kuma ba wani yaren da za a banka koya yanzu Hausa ba ta da kima a duniya da za a karanta ta babu to wallahi malam karatun likitanci a China da Chinanci ake koya shi karatun likitanci a Misir da larabcin su ake yi da yaran su a Saudiya ma da yaran su ake yi idan ka je Japan karatun likitanci da Japananci ake yi amma mufa an kori yaran za a waye gari ina tabbatar muku wallahi malam Bahaushe sai ya waye gari bai ma san me yaran sa ba kai ba inyamuri ba kai ba bayarabe ba kai ba kaza ka duba kuma aka kori hausan aka dauko mana faransanci kuma ka koyi faransa ma'ana in ka iya faransa kai ne mutum in ka iya turanci kai ne mutum wannan duka ku rubuta shi ku hada abu na uku da na gaya muku yana daga cikin yaƙi da ake na zamani a yaƙe ka a haramta maka iya yaren kama yanzu yaro zaka bashi qur'ani mai fassarar hausa na hausa qur'ani izo 60 wallahi ba zai iya karantawa ba amma ya iya turanci to daman duk signboard da turanci za a yi da a garin nan an yi shekaru iyaye suna gaya mana wallahi duk wani signboard za shi a Kano ka san da me da ajami ne da ajami a hankali suka kori wannan ajami ka san ajami dai rubutun larabci ko wasiƙa da a garin nan idan ana aikawa wasiƙu da ajami ake aika su labarai na gidan rediyo ko na abu da ajami ake karantawa yanzu ka dauko ajami ka zama bakawi yaki ya ci ka an yi nisa to haka addinin islamic studies a makarantun mu na secondary ina suke ballanta na arabiya kan Allah ya mata rahama arabic ha ina ballantana ƙur'ani za ka ga makaranta iya ganin ka bene sama ƙasa bene bene bene abin sha'awa ana fakin ɗin motoci ana kai yara gabaɗe silabus ɗin makarantar na rantse da Allah ba akwai da ƙur'ani kuma ta musulmi ce kuma yayan musulmi ne a ciki ba ƙur'ani ba sai sun koma gida za su yi da yamma ba to da yamman za a samu su lesson ba za su bar makarantar ba tun daga bakwai in su zo bakwai da rabi takwas sai karfe biyar za su barta yaro ya tafi gajiye za ka sa shi makarantar dare je yana gyangyaɗi to shi ma sai a rako shi a cika mai da jika da homework mai social study homework mai wannan assignment mai wannan assignment sai a ce a tayar mai da inji yana da assignment ba wata islamiyyar da zai je wallahi ba sauran asabar da lari ba to sai malamin chemistry da physics sai ce yana da lesson akwai lesson na mathematics akwai lesson na chemistry akwai lesson na kaza duk sun dauke lokacin yayan mu da haka makarantun islamiyyar mu yara ne yan kuci-kuci ku lura ku gani yara ne yan kuci-kuci sai yan matan da ba yanda za a yi da su an dade ba a yi aure ba ko ta gama diplomar ta aure bai samu ba wallahi na mala ni yau ni gani nake kaman kuna ma tare da ni kuwa sai da ta gama diplomar ta ta gama NCE ba ta yi aure ba ba ta samu aiki ba to sai shiga islamiyya amma lokacin da take cin ganiyar zuwa makarantar ta ta bokonta wallahi ba ta zuwa islamiyya ni ina faɗin wannan ne saboda yaranmu matasa samari ku yi zuciya akwai abin da a gidajenmu a unguwanninmu a makarantunmu za mu iya gyarawa mu ya mu a cikin society ɗinmu amma wallahi idan ba mu farga ba sai an raba mu da komai kuma ku rubuta ku ajiye na gaya muku nan da in shekaru za a je university ba wani yaron da za a samu yana karanta islamic studies ko arabic saboda ai future din ma sai ka je in ka karanta islamic studies me za su baka ko na abu mai maiko in kai arabic me za a baka arabic din da an daina yin su a makarantun primary da secondary to idan ka je kai digiri akan arabic din wace makaranta za su dauke koyarwa in ka je ma da takarda ka kai arabic ka gama sai a ce mu ba ma yi ka duba yaki mana islamic studies me za ka yi da shi aka cire islamic studies daga matsayin dole compulsory subject ne da aka ɗauko civic education aka sa mana ko muka karba ina ministocin ilimin ina kwamishinonin ilimin jiha ta musulmi sama da ƙasa daga gwamnati ba za ta iya kafa doka ta ce karatun ƙura'ani dole ne a mu dole ne a nazarinmu ba ba za su iya ba kwamishinan ilimi musulmi wane ne na ilimi musulmi ba za su iya faɗa ba akwai wani aibu in an kafa doka an ce lalle ne sai an karanta Qur'ani a sakandare har yanzu na sha faɗa ina maimaita malamai suna bayani Qur'ani bai da darajar da za a sashi a cikin jerin jarabar waye ko ne ko baya ciki baya ba it's not a credit It's not a rewardable subject. Ba a rewarding. To wai sai a ce, don kai Qur'ani me za ka yi? Masallacin da zaman ba a so ka rinka zuwan sa. Ina magana ne akan yaƙi da ake mana yaƙi, yaƙi, yaƙi, ba na makami ba. Allah sa mun gane. To yanzu dai wannan kun ji sun kashe shi ko? Sai aka ce, yaya kake gani dangane da jininka? Sai ce, shahadatun akramani Allahu biha. yace wallahi urwa ibn mas'ud yace wallahi bana bakin ciki kashe ni da suka yi shahada ne Allah ne ya girmama ni nazo da awa an kashe ni inji urwa yace fa laysa fiyya illa ma fi shuhada'i alladhina qutilu ma rasulullah yace yo ani ba wani abu bane face ni din nan daidai nake da shahidai da aka kashe su tare da annabi duk da ba tare da manzo Allah na je yaki ba amma ina jin kamar wanda aka kashe shi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qabla an yartahila an kun kafin ya rabu da ku ba manzon Allah ya zo wajen ku ba kun harbe shi ba kun kakkashe mana yan uwa ba a lokacin shi ba musulmi bane lokacin da aka ce mutum goma sha biyun nan yace to ina so in shaida muku kafin ya mutu yake faɗa idan na mutu yanzu ina jin Allah sai ya hada ni da mutum goma sha hudu din nan da aka sha biyu da aka kashe su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ni shahada karamci ne a gare ni ɗaukaka ne a gare ni ya ce ku je ku binne ni tare da mutum sha biyun nan watfanuni ma'ahum ku ɗauke ni ku kai ni ku binne ni tare da yan uwana sahabbai da aka kashe su da kibiyoyi fa dufina ma'ahum aka je aka binne shi tare da su mai riwaya yake cewa manzon Allah ya faɗa akan sai yace inna masalahu fi qaumi ka masali sahibi yasin fi qaumi misalin urwa ibn mas'ud a cikin jama'arsa abinda suka masa bai da bambanci da sahibu yasin ba lokaci ana ta nuna mun lokaci yayi da sai mu dan kawo kissar sahibu yasin din insha Allah abinda muka faɗa ne muna roƙon Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala Allah ya girmama mu Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna makomar mu Allah kuma ya sa mu rinka fahimta abinda ake karantar da mu وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته